إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta bakwai ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda ya zo daidai da 24 ga watan biyu shekara ta 2025 mai da 26 meladiya wannan shi ne darasinmu na uku a cikin tafsirinmu da muke gabatarwa a cikin wannan sura mai albarka suratul ankabut darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen aya ta shida faɗin Allah ta'ala wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi inna Allah la ghaniyun 'anil 'alamin yau za mu tashi farkon aya ta bakwai insha Allah walladhina amanu wa amilus salihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim na'am
بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين na'am Allah tabaraka wa ta'ala bayan bayanin da muka ji a darasinmu na baya inda Allah yake cewa am hasibal ladina ya'maluna sayyiati an yasbiquna sa'a ma yahkumun shin waɗanda suke aikata miyagun ayyuka wai suna tsammanin za su fi ƙarfinmu ne su kubuce mana a ce ba za mu iya kama su ba ba za mu iya azabtar da su ba Allah ya ce wannan hukuncin da suka yi wannan tunanin da suka yi na cewa za su aikata abin da suka ga dama kuma su kubuce mana mu kasa kama su Allah ya ce sun yi mummunan hukunci Allah madaukakin sarki sai biyo baya ya ce man kana yarju liqa Allah fa inna ajala Allah la'at duk wanda ya shirya haduwa da Allah yake fatan haduwa da Allah lami lafiya to ya sani cewa ajalin Allah yana nan tafe na zuwa wa huwa samiul alim wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi wanda ya tashi yayi jihadi yayi kokari ya yaki zuciyarsa ya yaki shedaninsa ya tsayu akan addinin Allah ya taimaki addini to ya sani yayi makansa inna Allah la ghaniyun 'anil alamin lallai Allah madaukakin sarki mawadaci ne game da dukkanin talikai baki daya to bayan Allah ya gama mana wannan bayanin sai biyo baya ya ce wallazina amanu wa amilus salihati Allah ya ce sannan waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari lanukaffiranna anhum sayyi'atihim Allah ya ce wallahi tabbas za mu kankare musu wato laifuffukansu da miyagun ayyukansu da suka aikata wala najziyannahum ahsanal ladhi kanu ya'malun sannan za mu saka musu da mafi kyawun ayyukan da suka kasance suna aikatawa Allah ya ce waɗanda suka yi imani bayan sun yi imani kuma suka biyo baya da aiki na gari Allah ya ce to mun yi musu alkawari za mu kankare musu dukkanin laifuffukansu da suka aikata za mu kankare musu ƙananan laifuffukansu da suka aikata sannan kuma mu saka musu da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa a nan rayuwar duniya wannan ayar tana mana bayani akan cewa duk wanda ya tsayu akan imani da aiki nagari to Allah ya yi alkawarin cewa duk abin da ya aikata na miyagun ayyuka a gefe bayan ya nisanci manya-manyan laifuffuka to Allah ya yi alkawarin zai yafe masa sauran laifuffukan da ya aikata Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma hauna anhu idan kuka nisanci manya-manyan laifukan da aka hana ku an ce kar ku yi zina kar ku yi shirka kar ku yi luwaɗi kar ku yi kisan kai kar ku yi sihiri kar ku yi kaza kar ku yi kaza manya-manyan laifuka Allah ya ce to in kun yi haka nukaffir ankum sayyi'atikum mu kuma mun muku alkawari sauran kananan laifukan kuma za mu yafe muku su dan Allah ya sani cewa su shi mumini ba shi ne wanda ba a samun shi da sabo ba gaba daya a shi mumini shi ne wanda ayyukan alherin shi suka rinjayi sabonsa yana iya zama cikin wanda suka saba ma Allah yana iya yin kuskure ya saba ma Allah bisa kuskure wani lokacin ma shedan na iya jan shi ya aikata bisa ganganci amma kafin ya yi wannan zunubin daya kan yayi ashar daya bisa kuskure ya yi istighfari 200 ta wannan shine mumini shine adilin bawa salihi wanda ya zama na ayyukan alherinsa sun linjayi miyagun ayyukansa shi yasa ayi idan muka kalli go suratu al-imran da Allah ya jero mana sifofin yan aljanna a shafin wasari'u ila magfiratin min rabbikum da Allah ya jero sifofin yan aljanna Allah bai ce yan aljanna ba sa zunubi ba Allah bai ce yan aljanna ba sa sabon Allah ba amma abin da ya nuna mana shine su 'yan aljanna idan suka saba ma Allah to cikin gaggawa suke faɗaka su an kada su tuba su dawo zuwa ga Allah walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun sune waɗanda idan idza fa'alu fahishatan idan suka aikata wata alfasha wani babban laifi au zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunansu suka saba wa Allah zakarullah cikin gaggawa sai su tuna Allah suna tuna Allah cewa fa abinda suka yi nan saban Allah ne ba su kyauta ba fastaghfiru li dhunubihim sai su gaggauta tuba su roki gafaran Allah akan zunuban da suka aikata wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ke yafe zunubai in ba Allah ba babu shi Allah ya ce walam yusirru alama fa'alu wa hum ya'lamun ba sa dogewa akan miyagun ayyukan da suka aikata suna sane akan sabon Allah suna sane akan cewa ba su kyauta ba sun saba ma Allah amma su doge akan mummunan aiki Allah ya ce to su bayin Allah na gari ba sa su nagaltattun bayin Allah ba sa haka daga daga sanda suka saba ma Allah to cikin gaggawa suke ankara marmaza marmaza sai su tuba su dawo zuwa ga Allah marmaza sai su tuba su dawo zuwa ga Allah to shine Allah yake cewa waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari Allah ya ce to sauran laifukan da suka aikata a ƙasa koma bayan bayan cewa sun yi imani sun yi aiki na gari Allah ya ce to mun yi alkawari za mu yafe musu sauran laifukan za mu kau da kai game da kurakuransu za mu kau da kai game da sauran laifuffukansu da suka aikata lanu kafiran na anhum sayi'atihim wala najziyan na hum ahsanan ladhi kanu ya'malun Allah ya ce kuma za mu saka musu da mafi kyawun ayyukan da suka kasance suna aikatawa a nan duniya wannan ayar za ta yi mana kama da wata ayar sautin nahali man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malu Allah ta'ala ya ce man amila salihan duk wanda ya aikata aiki nagari min zakarin aw untha sawa'un namiji ne shi ko mace ba ruwan Allah da wannan kai namiji ne ko kai mace ne wannan ba ruwan Allah da shi abinda Allah yake dubawa shine ayyukanka nagari shi yasa aka samu ma'aurata guda biyu mijin da matan dukan suka tafi aljanna aka samu ma'aurata guda biyu mijin da matan duka suka tafi wuta akwai ma'aurata guda biyu wanda mijin yana aljanna matal tana wuta wasu ma'auratan kuma matal tana wuta matal tana aljanna mijin yana wuta kamar misali annabi muhammad sallallahu alaihi salama da matansa dukansu 'yan aljanna ne wannan ko shakka babu babu makawa to duk matan annabi sallallahu alaihi salama 'yan aljanna ne kuma iyayen muminai ne eh wanda kadai bai yadda da wannan maganan ba shine tsinanne dan shi'a shine zai ce shine zai ce da kai shi dai Aisha da Hafsa da wani duk wannan ba iyayensa bane Aisha ba uwa ce gare shi ba Hafsa ba uwa ce gare shi ba duk matan manzo Allah ne to mu kuma sai mu ce ai ta zo gidan sauki dan idan Aisha da Hafsa da Juwairiya da Ummu Habiba duk wayannan baka yadda da azwajuhu ummahatuhum ba to mu ma da mu nemo maka aya a Qur'ani ai Allah ya mana bayanin yadda kai taka uwar yadda take a Qur'ani kada tafiya can ƙasa kaman da ka je minal jannati wan nasi da za ka gamu da fa ummuhu hawiya to inda za ka tsaya kenan kai tunda matan manzo Allah ba iyayenka bane to ga ummuka anan wajen hawiya Allah tsare mu daga hawiya kamar misali Abu Lahab da shi da matansa duka ƴan wuta ne Allah ya ce tabbate da Abi Lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab kaga an kai Abu Lahabin wuta shi kadai zai tafi Allah ya ce a wa muratuhu hammalatul hatab hadda matansa daka da shi da matan dukansu ƴan wuta ne fir'auna dan wuta ne shi amma matarsa asiya da aljanna ce wa daraba Allahu mathalan lil ladina amanu ra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al qawmi adh-dhalimin annabi ludu da annabi nuhu dukansu yan aljanna ne amma matansu yan wuta ne ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين saboda haka shi Allah ba ruwansa da namiji ne kai ko mace ce ke abinda Allah yake duba shine man amila salihan kai aiki nagari wa huwa mu'min ga imani to shikenan ka gama ga aiki nagari ga imani da haka Allah ce wanda yayi aiki nagari namiji ne ko mace wa huwa mu'min kuma yana mai imani Allah ya ce falanuhiyannahu hayatan tayyiba Allah ya ce to wallahi zamu rayar da shi rayuwa mai dadi a nan duniya wala najziyannahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun Allah ya ce sannan kuma zamu saka musu da ladan su sakamakon su zamu saka musu da mafi kyawun abinda suka kasance suna aikatawa a nan duniya saboda haka jama'a wannan na nuna mana wani abu daga cikin manya-manyan babuka na aƙida shine shi imani baya tsayuwa a karan kansa dole sai da aiki bai yiwa ka ce kai mai imani ne amma kuma baka aiki don alaman imani ma shine aiki duk wanda baya aiki to babu imani kenan imanin kuma aikin shine duk inda aka ce ka yi to ka gaggauta yi duk inda aka ce ka bari to ka gaggauta bari ta wannan shine imanin kenan shine imanin domin dama imanin shine filu ta'ati wa tarkul wa tarkul manhiyat duk abin da aka ce kayi na ayyukan da'a ma Allah ka aikata su abin duk da aka hana ka to ka hannu kar ka aikata to wannan imani ya zauna a wajen kenan to ka'ida kuma ita ce aqida ce ta ahlus sunna shine al-imanu yazidu wa yanqus imani yana karuwa imani yana raguwa yasa yanzu duk da muke cikin masallacin nan to in ka bibiya mustawan imanin mu ba ɗaya bane wani yafi wani imani wani yafi wani imani wani yafi wani imani gwargwadon karfin biyayyar ka ba Allah gwargwadon yawan imaninka saboda haka biyayya ma Allah shi ke caji ma imani haka gwargwadon yadda Allah zai ce ka yi ka gaggauta yi da kuma yadda Allah ya ce ka bari ka gaggauta bari gwargwadon percentage din da imanin ka yake samu na caji yasa ayoyi da yawa na Qur'ani daga suna nuna mana yadda imani yana karuwa misali Allah ta'ala yake cewa huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim Allah shine wanda ya saukar da nutsuwa a zukatan mu'mine me yasa Allah ya ce don su ƙara imani tare da imanin da suke da shi da da suna da imani to yanzu ana so su ƙara imani kaga alamun imanin na karuwa kenan misali a suratul nisa Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل يا كودن دكوك إيماني آمنوا بالله ورسوله كي إيماني دا الله دا منزنسا kaga wani zai ce akwai iskali Allah ya ce ku yi imani sai kuma ya ku waɗanda kuka yi imani sai kuma ya ce ku yi imani to ya kenan kun riga kun yi imanin sai aka ce ku yi imani abin nufi shine ya ku waɗanda kuka yi imani ku ƙara imani akan wanda kuke da shi misali a suratul tauba Allah ya ce wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun su masu imani duk sanda aka saukar da ayoyin Qur'ani to ƙara musu imani suke yi a suratul anfal yace innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna ulaika humul mu'minuna haqqan kaga Allah yace su bayin Allah na gari mu'minan gaskiya duk sanda aka karanta musu ayoyin Allah to ayoyin suna dada musu imani kaga wannan ya tabbatar mana cewa imani yana karuwa gwargwadon yadda kyawawan ayyukan ka suka karu gwargwadon miyagun ayyukan ka gwargwadon yadda imanin ka yake raguwa imanin nan kuma shi ke haifar da tsoron Allah in kana da imani to zaka bi zaka zama mai tsoron Allah yasa manzo Allah ya nuna mana yace attaqwa hahuna tsoron Allah tana yana kirji amma alaman tsoron Allah kuma yana gabbai tsoron Allah na kirji alamun tsoron Allah na gabbai eh dan kaga yanzu misali kamar mata galibi zaka ga in wata ta fito da gele ta wuce an ce ke me yasa ke saka gele sai ta ce wai ai tsoron Allah a zuciya yake watakila ma da mu da masu sa hijabi da niqabin ma ba ma san waye tsoron Allah ba wallahi ƙarya ne eh wannan ƙarya ne a kamar yanzu ne misali a ga dangote ya zo ya faka da motar miliyan 200 kai kuma ka zo ka faka da mashin ɗin ke ɗan 250 sai a ce wai tsakanin kai da dangote ba a san waya koni kuɗi ba dai yiwu ai ba zai yiwu ba a ido ba mudu ba ya san kima to yaushe ga wadda Allah ya ce ta yi ta yi Allah ya ce ta bari ta bari ke Allah ya ce ki kinki ya ce ki bari kinki bari kuma ki ce wai da ke da ita ba san waya bin imani ba ha wannan rashin lissafi ne ai tsoron Allah inda gaske ne akwai shi a nan ɗinkin to za a gan shi a gabai za a gan shi a gabai din dama me ya tsoron Allah imtithalul awamiri wa tinabun nawahi wannan shine ya tsoron Allah wanda aka ce kai kai abin da aka ce ka bari ka bari ka ga tsoron Allah to an ce ki ba ki ba an ce ki bari ba ki bari ba kuma kin ce tsakanin ke da masu yi da waɗanda aka ce su yi suka yi aka ce su bari su bari wai ba san waye fitoran Allah ba wannan akwai lissabi a ciki ai ba lissabi ai kamar yanzu misali ne wani ya zo za a sha ruwa sai kawo farfesun kaza yana ci wannan kuma sai zo da tuwo miyar kubewa yana ci sai ka ciwo tsakanin su biyu wasan wanda ya fi jin daɗi ba hankali zai kama wannan hankali ba zai kama wannan ba a to hatta wannan tiyonin da aka ce zogale ya fi kaza ba an yayi kungiyar da ba duk bayanin da likitocin nan za su yi ba sun gama ba malam zamini kungiyar da har yanzu ya hankalin ku bai kama zogale ya fi kaza ba fi sabili lai Allah ya kyauta sai dai irin wannan dama akan yi amfani da wannan kalmomin ne don adannin zuciyar talaka eh don adannin zuciyar talaka akwai wanda irin wanda nake gani an sa shi a facebook irin dan gwarin nan ne ana masa tambaya kamar abin dariya to sai ya faɗi wata magana sai na ga ta kama hankali na aka ce mai da kaza da tuwo ne fi daɗi ya ce wanda ya riga samuwa kalas shikenan wallahi ya huta ya huta wanda ya riga samuwa ya fi daɗi shikenan aka ce kamar ya ya ce in akwai tuwo a gidanka akwai kaza a gidan makwabcinka kai kasan daɗin kazan ne ba wannan miyan da ya sha magi ba ne kasan daɗinsa saboda haka wanda ya riga samuwa shine mai daɗi daga ashe kenan kaga hankali ba zai taɓa yadda a ce baka wai da mai sabon Allah da mai biyayya ma Allah wai ba a san wanda ya fi tsoron Allah ba wannan ƙarya ne wannan ƙarya ne ƙarshen da an tura ta kai bangonan ne sai ka ji mutum ya ce wai ai kabarin kowa daban kuma kowa da ƙaddaransa kowa da kaddaransa wai ku Allah ne kaddara muku zan mutanen kirki masu wa'azi mu kuma Allah ne kaddara mana mu zama yan iska kai yanzu ka yadda cewa kai a kaddaran ka kai dan iska ne kenan to kuma in dai kaddaran ka dan kai dan iska ne to ya kamata kuma ka binciki kuma a kaddaran Allah kuma a lahira ina ne makomar yan iska ya kamata ka bincika saboda ka yanzu kai hankalinka ya kwanta mu an kaddara mana aljanna ka ya kaddara maka wuta kuma hankalinka ya kwanta haka amma ba kuma da aka manna masa talauci ba bai zauna ba kullum fita yake yi yana ba fitukar rabuwa da talauci nan bai da kaddararsa talauci ba ne zai fita neman yadda zai rabu da talauci amma addini ne sai ya to wai ai kowa da kaddarar shi wanda kuma wannan mummunar magana ne wannan mummunar magana ne Allah ya kyauta da aka imani yana karuwa gwargwadon yawan ayyukanka imani yana raguwa gwargwadon miyagun ayyukanka sai dai aƙidar ahlus sunna ya sha bamban da aƙidar wasu daga cikin firak batattu akwai waɗanda suke tafiya akan wai imani a tsaye yake cak daga sanda ka ce kayi imani to ba abin da yake ƙara shi ba abin da yake rage shi haka da imaninka da dai sai na abubakar duka ɗaya ne kama kai kuma kai karan kanka ka san in ka karanta tarihin jarumtan abubakar ka san ɗaya bisa ɗarinsa ba za ka iya ba to in za ka yi adalci kuma a ce imaninka da shi ɗaya ne ba masa adalci ba ai ba mai adalci ba hamishi adalci ba ina tabbatar muku duwannan su yaƙin badal da uhudu da waye da aka yi to ina gaya muku da a wannan zamanin ne za a yi kai ba su zuwa fa ba mu da yawa ba wallahi ba mu da yawa wanda za mu ji galibin mutane za su dawo irin mutane annabi musa ne fazhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'iduna suka ce inda yaki ake so ayi to ku je da kai da Allah ku yi yaki in kun gama ka dawo ka same mu muna nan to galibin mutane abin da za su faɗi kenan sai dai in wata kidan an je can za a raba kuɗi to ka san kuma wa fitnatu ummati almal da yawan mutane da za a kama su a wannan al'umma manzo Allah ya ce kuɗi kuɗi malam kudi ni'ima ce kuma wallahi jarabawa ce da ba kowa yake iya tsallakewa ba amma ni'ima ce mai girma ai in Allah ya baka kudi to ya baka babban ni'ima a rayuwa ya baka ni'ima mai girma abin da ya rage kawai shine ka mori wannan ni'imar ta hanyar yi ma Allah biyayya Allah ya samu dace sannan ahlus sunna ba sa karkata zuwa ga aqidan khawarijawa masu cewa duk wanda ya saba ma Allah in kai sabo dai kawai ka fita musulunci akwai khawarijawa akwai murji'awa su khawarijawa suka ce duk wanda ya saba ma ya saba ma Allah kai zunubi ɗaya a duniya to ka fita a musulunci kuma in ka fita in an je lahira zaka dawoma a wuta saboda zunubi ɗaya su kuma murji'awa sai suka ce in ka saba ma Allah to kai dai kana manzila bainal manzilatai ne ka fita a musulunci amma kuma baka she kafirci ba kana kan boda amma kuma da karshe suka ce kuma an je lahira zaka dawo ma wuta kaga yi bokiti mai yoyo kenan sun dawo da inda kawadiyawan suka tafi duk dai dawo ma wuta suka tafi to amma ahlus sunna ba sa tafiya akan wannan du aqidar ahlus sunna ita ce abinda yake warware maka imaninka shine abin da ya kulla imanin to in ka warware abin da ya kulla imanin to imanin ya warware me ya kulla maka imanin ka kayar da Allah ɗaya ne kayar da Annabi Muhammadu manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kai imani da littattafan Allah da manzanninsa da mala'ikunsa duk wannan kai imani da su to ba abin da zai fidda kai daga imani sai ran da ka fasa ran da ka zo ka ce kai daga yau ka ma fasa baka ma yadda akwai mala'iku ba to ka ka warware rukunin imani ka fita kenan ka fita muna fahimta ko laka Allah ya ce to duk waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari Allah ya ce to da sannu za mu kankare musu laifukansu sannan za mu saka musu da mafi kyawun ayyukan da su kasance suna aikatawa Allah ya sanya mu a cikin su sai Allah ya ce wa wasainal insana biwalidayhi husna Allah ya ce mun yi wasiya ma dan adam ya zama wato ya kyautata ma iyayensa mun yi ma dan adam wasiya wajen mu'amala da iyayensa ya musu mu'amala mai kyau Allah ya ce wa in ja hadaka idan iyayenka nan suka yi jayayya da kai suka matsa maka ala an tushrika bi li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun suka ce wai dole sai kai mun shirka akan abin da kai baka da masaniya akai to fala to dai huma karkai musu biyayya sun iyayenka sun matsa maka sai ka saba ma Allah Allah ce to karka bi su ilayya marji'ukum da kai da su duka makomarku zuwa gare ni yake fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun duk abin da ku kasance kuna aikatawa a duniya zan ba ku labarin shi ranar tashin alkiyama amma in muka koma suratul luqman za mu ga ayan ta ƙara faɗi Allah ya ja kunnen mu duk da cewa Allah ya ce in iyayenka sun tirsasa maka sabon Allah ko shirka ma Allah karkai sai ce amma duk da haka wasahibuhuma fid dunya ma'rufa a babin rayuwar duniya ka kyautata musu ka saya musu zani ka saya musu atamfa ka saya musu kaza ko da kafirai ne su wannan biyayya da kyautatawa na rayuwar duniya suna bin ka bashi amma bin su akan sabon Allah wannan kuma haramun wannan ba zai yi ba jama'a Allah madaukakin sarki ya ba da muhimmanci sosai a cikin Qur'ani dangane da abin da ya shafi kyautata ma iyaye da yi ma iyaye biyayya Allah ya ba da muhimmanci sosai sosai za mu ga ayoyi da yawa a Qur'ani idan Allah madaukakin sarki ya yi magana akan kada ku yi shirka sai ya ce kuma ku kyautata ma iyaye kar ku yi shirka sai ya ce ku kyautata ma iyaye akwai ayoyi birjik a cikin Qur'ani masu irin wannan bari mu takaita akan wasu daga cikin su wanda Allah ramma zai kawo mana su duka na farko suratul baqara Allah ya yi wasiya ma banu Isra'ila daga cikin wasiyan da ya musu da alƙawarin da Allah ya yi wa banu Isra'ila yayi bayani yace wa idh akhadna mithaqa bani Isra'ila la ta'buduna
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وال... وذي القربى واليتامى والمساكين
وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون to wannan mun ji na suratul baqara sai ka gangara suratul nisa'i akwai wata aya ta yi bayani akan haƙoƙi simfi-simfi har guda goma haƙƙin farko karkun shirka haƙƙi na biyu ku kyautata mu iyaye Allah ya ce واعبدوا الله ولا تشركوا به واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم نعم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا wannan ta suratul nisa'i kenan idan ka tafi suratul an'ami sai ka je kaman da ka karasa karshen sura Allah ya yi mana wasiyoyi guda goma da ake kiran su da alwasayil ashra wasiyan farko Allah ya ce kar ku yi shirka wasiya ta biyu ku kyautata ma iyaye Allah ta'ala ya ce wannan kan kawo ta da kai ai qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaykum قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا yawwa to kaga wannan nan ƙarshen suratul an'ami kenan to sai ka tafi suratul isra za ka samu wata bakandamiyar aya da ta yi biyayya da ta yi magana akan biyayya ma iyaye kusan ba aya da ta faɗaɗa bayani akan biyayya ma iyaye kamanta Allah ya ce
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما lahuma واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Na'am. Allah tabaraka wa ta'ala a waɗannan ayoyi ya yi mana bayani dangane da abin da ya shafi muhimmancin biyayya ma iyaye kowace aya cikin waɗannan ayoyin idan Allah ya yi bayani akan cewa kada ku yi ma Allah tarayya kar ku haɗa Allah da wani wajen bauta sai kuma ya ce a kyautata ma iyaye don haka abdullahi dan mas'udin ibnu abbas yake cewa akwai wasu abubuwa guda uku tagwaye kowanne in ka yi ɗaya baka kawo ɗan uwansa ba Allah baya so na farko shine in ka yi biyayya ma Allah baka yi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah baya so dan duk inda Allah ya ce wa atiullaha sai ya biyo da wa atiur rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh Mm, kaga kuma ta inda dan kala kato ya samu matsala kenan eh biyayya ma Allah duk dama shine bin Qur'ani biyayya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bin sunnoninsa to shi dan kala kato da yazo sai ya ce shi iya abin da zai yi shine wa Allah ba ruwansa da wa rasula shi ba ruwan shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi iya abin da ya sani kawai Qur'ani ba ruwan shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma saboda toshewan basira shi Qur'anin waye ya kawo maka shi ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ya kai karba qur'ani daga wajensa ba karba hadisi ba sai ce wai hadisan kada ya ka kirkira aka jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wai hujjansa lokacin da aka haifi bukhari eh, da aka haifi bukhari da wasu hadisai ake addini sanda aka haifi muslim da wasu hadisai ake addini saboda ai bukharin ba sahabi bane ba tabi'i bane ba tabi'u tabi'ina bane haka ma muslim waye waye waye wannan kana neman asalin toshewar kwakwalwa to ka samu wannan magana magana ta jahilci da rashin hankali tambayar da ya kamata mu yi ma dan kalakato shine kai ka ce kana karatun qur'ani da ruwayan warshu tambaya shi warshu sahabi ne shi imam warshu sahabi ne tabi'i ne yana cikin tabi'u tabi'ina to kafin a haifi warshu da me ake karanta qur'ani ha ai hanyar da warshu ya bi ya koyi qur'ani daga wani sai wani daga wani sai wani har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hanyar da bukhari ya samu hadisai haddathana haddathana har zuwa sahabi har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga in har zaka yi watsi da bukhari dan bukhari ba sahabi bane ko tabi'i ne to warshu ma ya kamata ka ture shi Allah sadi generator nan ba dan kala kato bane a inda za ka tura bukari don shi ba sahabi ba ne ko tabi'i ne to ya kamata ka tura warshi da hafsu da kalun da kumbul da bazzi da susi da duk wayannan ruwayoyi to ya kamata duk wayannan sunayen ruwayoyi ruwayatu wane ruwayatu wane qira'atu wane waye sahabi ko tabi'i a cikin su a cikin su waye sahabi ko tabi'i to yaushe za a wayi gari a ce maka wai musulmi wai zai tsaya cikin tsakiyar musulmai wai ce a karanta zallan kudani kada karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rashin hankali ne shi ba a toshe wani basiran dan kalakato wai manzon Allah da ya zo duniya kawai ba mu al'umma qur'ani yayi juya bai ce komai ba bai yi bayanin qur'anin ba kawai juya ta fafunsa da ka lissafin nan kalakato manzon Allah bai taba yin sallah dan in ko manzo Allah ya taba yin sallah nuna mana yadda yake a cikin Qur'ani manzo Allah bai taba bada zakka ba in manzo Allah ya taba bada zakka nuna mana yayi ta a cikin Qur'ani manzo Allah bai je aikin hajji ba in ya je aikin hajji nuna mana yayi a cikin Qur'ani nuna mana ka nuna mana ina jiba yake a cikin a cikin alqur'ani wajen aikin hajji ina jiba yake ina sa'ayi safa da marwa eh inna safa wal marwa to sau nawa ake sau nawa ake dawabi diya manzo Allah ya yi su nuna mana ina ayansa take a cikin Qur'ani eh kaga inda dan kalaka to dai samu damuwa ke mm ina da dakorin sallah wai sai yace wai saboda wai adadin ayoyin da suka ce ayi sallah wa aqimus salata wa an aqimus salata wa aqimnas salata wa aqimis salata da wai wayan hada sun dawo 17 ke za adadin dakorin muni suka dawo guda 17 kai amma wannan akwai dakiki to ai tambayar anan ita ce ni na ce a zallan wannan amsan da ya bayar ni kuma wallahi ina da tambayoyi guda goma a zallan wannan amsar dan ya fitar da tambayoyi goma bari mu ji tambayan farko ita ce mun jira ko in guda 17 a dunkule za a yi su ko a rarrabe tun da 17 ne to a dunkule za a yi su ko a rarrabe eh a rarrabe to ina aya ina ayar na biyu ya in raba su za a yi ya za a rarraba su ina ayar da ce wannan hudu wannan hudu wannan uku wannan biyu ina ayar kawo ayar muji sannan na uku idan an rarraba su a wani lokaci za a yi su yaushe ne lokacin sallah sannan na hudu sunayen sallolin a zahar la'asar magariba isha asuba ina ayar da ta kira sunayen su ina ayar da ke a qur'ani na biyar wace aya ce ta ce ga wata raka'a a yi ta a bayyane wata raka'a a yi ta a koyi na shida ina ayan ta ce a karanta fatiha fatiha a sallah ina aya in an ce bakara ma ta sarar mil qur'ani ma ta sarar zuwa Allahu akbar maliki yawmiddin Allahu akbar la ma ta sarar mil qur'ani abin da ya sawaka na karanta sannan ma ta fakara ma ta sarrafa ta zo ne a siyakin ayan take magana akan qiyamul layl ba sallolin farilla ba ba sallolin gwarilla ba sannan tambaya ta shida tunda ka ce adadin rako'i adadin ayi sallah ayi sallah so 17 shi ya bada adadin rako'i 17 to adadin a bada zakka a bada zakka shi da yazo kusan so 12 so nawa ake bada zakka shekara sau nawa ake bada zakka in dai adadin rako adadin ayi sallah ayi sallah ne bada raka'a 17 to adadin ayi zakka ayi zakka 12 shi kuma zakka so nawa baya sannan ayoyin da suka yi bayani akan aikin hajji ayoyin da suka yi bayani cewa a yi aikin hajji a aikin hajji sun zo a wajaje guda uku sau nawa ake aikin hajji a shekara sau nawa sannan tambaya ta tara shine in na zo don yi lakoyin sha bakwai da mai zan fara sallah mana me alamar na shiga sallah kabbaran harama ko ina ayan kabbaran harama take wace ai kabbaran harama daga kana zuwa sallah kawai ka tsaya kikan ba ruwanka da kabbarin harama yawa sannan ta goma in na gama sallolin da me zan gama sallan sallama na ayan sallama take wa ya ce in an idar da sallah a yi sallama wa ya saka daga ka ai in ka bi qur'ani zalla to iya abinda qur'ani yace kai ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu iya abinda qur'ani yace kai kenan kai ruku'u kai sujada daga daga ruku'u kar ka dago kana dagowa ka koma hadisi bala a ayan akwai warfa'u ba warfa'u irka'u ba war ba warfa'u sai aka ce wasjudu daga daga ruku'u ta zalce to daga sujada kuma in kai ina wajilisu take wa yace ka zauna ba zaman tahiya naka daga sujjada kawai ka tashi ka tafi damuwan ka shikenan ka gama shikenan ka gama to sannan in an zo sallan jam'i mun ji Allah ya ce warka umma arrakin wannan ayin ta ce ai sallah a jam'i ko wa ya ce liman ya shiga gaba mamu suna baya kai bidiyon ka da ake yadawa kana gaba kana jin sallah wa ya ce liman ya shiga gaba ina sunan liman take a qur'ani ina sunan liman a qur'ani wa ya ce wani shiga gaba saura suna amsawa wa ya saka wannan kaga wannan wata toshewar basira ce wai ma tsammanin shi wai amsa ya bayar an tambaye shi an ce to tun da ka ce dan talaka tun da ka ce kai dan qur'ani zalla ne to tun da Allah ya ce a suratul talaqi da ya bayani akan iddan matan da aka sake ta bayan ta gama al'ada ko wanda bata fara al'ada ba Allah ya ce ce wallahi ya isna min al-ma'id min nisa'ikum sai ce inil tabtum in kun yi kokonto to fa iddatu hunna thalathata ashhur iddan su wata uku to sai aka ce in ba yi kokonto ba kuma fa sai ce waya koma suratul baqara wai wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wai wannan ayan in ba yi kokonto ba jini uku in an yi kokonto wata uku to saboda toshewan basira ayan fa tana bayani ne akan wanda ta ma gama al'ada to wanda ta gama al'ada ina za ta ga jinin da za ta yi jini uku da kuma wallahi lam yahidna bata ma fara al'ada ba za ka sake ta ina za ta ga jinin da za ta yi jini uku ina jinin yake jinin bai fara zuwa mu wannan ba kuma kace ta yi jini uku wannan kuma ta gama al'adan jinin ya dauke kuma kace ta yi jini uku to ta yaya sannan inil tabtum din kokonton da Allah ya ce ai wai wani irin kokonto ma tukunna me kokonton a wajen me kokonton an yi kokonton an sake ta ko ba sake ta ba ko an yi kokonton me me kokonton ina kuma yana ta yi bayani ni cikin tambayoyin da ya amsa ba wanda ta ban dariya kamar wanda ya ce wai wai wa qala alladhina utul ilma wal iman laqad labithum fi kitabillahi wai kitabillahi ana tana nufin duniyan Allah wai kitabillahi wai na nufin duniyan Allah yanzu da Allah malam Jamilu ka saba mana yara dan Islamiya ka tambaye shi meye kitab ya gaya ma duniya zai yi dan Islamiya ce ma kitab shine duniya yaro karami ya ce ma kitab ko yaro karami ka tsare shi a bakin masallacin nan kace masa kai meye kitab me zai ce maka ya san littafi ne to tambaya anan ita ce in ga ce kitabullahi ta ce duniyar Allah ina ayin ta fassara ma kitabullahi a matsayin duniyar Allah ina ayin take tambaya ce ba aka yi aka ce tunda Allah ya ce inna iddatu shuhuri inda Allah ya tana ashara shahran fi kitabillah watanni guda sha biyu ne a littafin Allah yace min ha arba'atun hurum daga ciki akwai watanni hudu masu alfarma tambayan me ya kitabun layi a wajen wani littafi ake nufi lahul mafus ko qur'ani wai sai ce wai kitabun layi tana nufin wai duniyar Allah kitabun layi tana nufin duniya kaga wannan fa ya faɗi ba zero to bari kara masa tambaya akan wannan akan wannan ayar da aka ce min ha arba'atul hurum a ciki akwai hudu masu alfarma wai ne ne wai hunnan hudu masu alfarma wanne ne hudu masu alfarma ne ka gaya mana su Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat aikin hajji ana yi ne a wasu watanni kidayayyu waɗanne ne wannan watannin waɗanne ne waɗanne ne wannan watannin a wani wata da wani wata ake aikin hajji hafizu ala salawati was salatil wusta Allah ya ce ku kiyaye salloli duka da sallar tsakiya wai kan wacce ce sallar tsakiya sannan ka ce sallah kaza sai mu tambaye ka ina ayan da ta jera su a haka har wannan ta zama ta tsakiya ina ayan take sunan wannan sallar da zaka fado din ma wace aya ta ce sunan ta sallah kaza ina ayan take duka ba hadisi da ka koma duka hadisi da ka koma kana so ko baka so da ka koma hadisi haka kuma hadisi amma zuwa wawan da kokolwan kawai araba ka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai kuma saboda toshewan basira ba irin dan alakatu shi ma su suka da zai zo yayi bayani ya ce in an karanta Qur'ani kar a ji bayanin manzan Allah amma kuma fa shi da yi bayani shi ba da yi bayani da yi tafsiri amma kuma kar a ji fasarar manzan Allah to in ba toshewan basira ba ku ɗaliban masuka ai ya kamata ku tambaye shi Allah gafarta malam kai wannan fasarar a ina ka samu ta kai wa ya koya maka ita ko dai salsala salsala ta tafi ta tike da shaidan ko kuma yin ingantacciyar masala ce a jingina ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma kagan mafi yawan fasarar masu suka wallahi ta tafi ta tafi ta tike ne zuwa ga shaidan amma ba manzon Allah ba ya to in ba toshewar basira ba yaushe zaka ce wai wala qad ataina ka sab'an minal masani wai sab'an minal masani wai sune kwanakin mako wallahi ya ce ya ba mu annabi kwanakin mako guda bakwai to in ba rashin hankali ba in aka ce an baka kafin kai fa ba ba mu wani ba kenan to dan Allah kafin a haifi manzo Allah akwai kwanakin mako guda bakwai ko babu to in har kafin a haifi manzo Allah akwai kwanakin mako guda bakwai to yaushe kwanakin mako guda bakwai za su zama mu'jizar manzon Allah bayan tinkin a haife shi waɗanda suka rayu a duniya sun rayu a cikin su amma me yasa ba an minal masani suratul fatiha wanda ba a taba ba mu kowa ba sai akan shi amma saboda toshewar basira ka ce wai saba minal masani wai kwanakin mako to mun ji kwanakin mako wace aya ta tace maka saba minal masani kai ina aya ma ta ce maka wai kwanakin mako guda bakwai ne ina aya ba kai bane kai kake lissafi ka ce yau asabar an ka kirga daya biyu uku an zagayo bakwai ta dawo ta sake zagayowa kai ka lissafa ina aya ne take gaya maka haka ta ce guda bakwai ne a cikin kwanakin makon nan wanne da wanne da sunan shi zuwa ƙwar'ani ba a juma da asabar bane kawai ina lahadi litinin talata laraba da suna ina ya yi waladi na amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati kaga juma'a ta zo sannan wala qad alimtum alladhina tadaw minkum bis-sabt asabar ya fito to ina lahadi ina litinin ina talata ina laraba ina alhamis duk ina zika cikin ƙwar'ani ta yaushe sabamil misali da dama wai shi ne wai wato walin in mutum allah ya toshe basirarsa ko wallahi da ga gaskiya amma ba zai gane ba ko ya gane ba zai aiki da ita ko ya gane ba zai aiki da ita kuma ina gaya muku shi masu suka ya san in za a harbe shi ba zai iya kare wannan aƙidar tashi ba ni wallahi in ni ne malam kabiru gombe mu wannan tambayi guda ɗari ba daga nesa don tsaya ina amsa ba cewa zan yi kana son amsa ka zo mu zauna ni da kai halas kuma dai shi masu suka ko kiɗa ake mai yana rawa ya san dai in dai ƙur'ani ne to malam kabiru gombe wallahi ubansa ne ko ta masa daɗi ko ba ta masa daɗi ba ya san ba samun wasan shi bane a ƙur'ani mu'jizan ƙur'ani da sa malam kabiru gombe kuskure a aya to ya kamata masu suka shafa ma kansa ruwa waye shi yaushe yi ƙwar'ani yaushe yi ƙwar'ani ai kamata ya ce in amsa kake so to ka zo mu zauna kama an ce ka zo a yi mukabala da kai kaci waya ga kotun da ta yi ta sa a yi mukabala da kai sannan bayan nan da aka ce za a yi mukabala da kai sai ɗan uwanka arna ɗan amnesty sai suka fito da takarda suka ce ba ya sa taɓa ka ba saboda kai nasu ne kai nasu ne ka gama taron ka zo nan nan jos wanda a arewacin najeriya jos tana cikin garuruwan da arna suke kashe musulmai ka zo ka tsaya suka baka a wadda sun yadda kai mai son zaman lafiya ne arni ya yadda kai mai son zaman lafiya ne ina ayoyin ƙur'anin suratu ali imran da suka nuna mana yadda arni yake ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum Allah ya ce ƙwadi bada tilbagda umin afuwayim wa ma tufi suduruhum akbar kai Allah ya ce ma ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum Allah ya ce ga kunan ya ku waɗannan masussuka da alaran mansa mu je maha da waye Allah ya ce ga kunan kuna san arna Allah ya ce amma wa la yuhibbunakum su kuma ƙarya suke ba sa san to kai yanzu ka je wajen Allah ka karɓo a wata ka ce kuma kai musulmi ne Allah ya ce kuma in kai musulmi ne Allah ba sa san ka to da kai da Allah waye mai gaskiya ai dole ka dole kai da kai ne maka da ciya Allah ya ce kuma wa idza laqukum qalu amanna in suka gamu da ku da su ya aiku namu ne mun yi imani da ku ai kai mutumin kirki ne amma wa idza khalau in suka kebance su kadai addu alaikumul alami da milal ghais da su ciza yatsa saboda bakin cikin yadda ku musulmai kuke kai ka tafi gaba Allah ce qul mutu bi ghaizikum inna Allah alimun bi zati sudur sai ce in tamsaskum hasanatun tasuhum Allah ya ce in abu mai kyau ya dan shafe ku ransu zai baci ba fa abu mai kyau ya sauka muku ba abu mai kyau ya dan taba ku suka ga alamun haske da alkhairi zai iso gare ku Allah ya ce wani abun zai bata musu amma wa in tusibkum sayyi'atu inda za ku nitse cikin wani mummunan aiki ku yi iyo a ciki wani mummunan abu ya same ku ya farahu biha Allah ya ce za su yi farin ciki za su yi farin ciki to su nan da suka baka award Allah ya ce ba sa kaunan alheri ya zo wa musulmai ko kaɗan ba sa kauna ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم Allah ce ko kaɗan ba sa so su ga wani alheri ya zo muku daga wajen Ubangiji. Ai kuma ka je kuna runguman juna har suna ɗaukan ka hoto a sun baka a wannan kai ne wani ambassador. To malam Jamilu ban za a bi Qur'ani inda masu suka da gaske zallan Qur'ani zai bi. To a dokan Qur'ani kana gamuwa da Allah sa da kansa rakai. inda zallan qur'ani zaka bi ne Allah ya ce waya suratul asuratul muhammad suratul qitali fa idza laqitumul ladina kafaru fadalbar iqab wannan ba ayan qur'ani bace bukhari ya rawaito wannan ko muslim aya ce ta qur'ani ba Allah ya ce kuna gamuwa da kafirai kawai fadalbar iqab kai ku sada wayansu to sai ka dawo hadisi za a ga maka wai kan wani irin gamuwa ake nufi ana nufin gamuwa a wajen yaki to in ka ce ai akwai ya ayyuha allazina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar nan fa idza laqitumul ladina kafaru na can suratu muhammad kun kana so ka fassara ta da suratul anfali idza laqitumul ladina kafaru zahfan in kuka gamu da kafirai a wajen yaki to ya fassara eh to sai mu ce je karshen aya ai Allah ya ce wai fala tuwalluhumul adbar in dai ka fassara da wannan ayar to Allah ya ce in kun gamu da kafirai wajen yaki nuna mana ina Allah ya ce a nan ku taɓa su Allah bai ce ku taɓa su ba cewa falatu wal kar ku gudu duk abin da za su muku ku tsaya kar ka dama kar kuma ka gudu wa man yuwallihim yawma yuzin duburahu illa mutahallifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'ahu jahannam kana guduwa to ka gudu da fushin Allah kuma makomar ka wuta saboda ka in ka fasara da wannan ayar to ai ta ayar cewa ta in ka gamu da kafiri kar ka gudu ko ka tsaya ta saranka kawai ka tsaya ta saranka to don Allah ka gaya mun ya wannan ayan za su fasarin ba kuma zuwa ga hadisin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam daga duk wanda ya ce wai yana bin Allah baya bin manzon Allah wallahi Allah baya su Allah baya su kuma wannan mummunar aqida ta kala kato wannan mummunar aqidan ta Qur'ani zalla wallahi wajibi ne malamai su fakureta eh wajibi ne malamai su tsayi su tsayi wanda ka akanta Allah ya saka mashi Abdullahi Balalau da alkhairi kafin Ramadan din nayi saminan tafsiri na malamai a jihar Kaduna cikin abin da ya ta maimaitawa shine yayi declaring state of emergency tsakanin mu alu sunna da yan kalakatu ba daga kafa tsakanin mu da su ba daga kafa din hatta yan bid'an da basu san me suke yi ba suna runguman masu suka san dauka nasani sanauka nasani suna runguman shi ba su san kuma cewa wallahi masussuka kafircin da yake tattare da shi la ilaha illallah akwai akwai wani shashasha da na gan shi a nan garin wai wai yayi wani bidiyo wai izala ko masussuka wai shi ya zaɓi masussuka akan izala ne saboda lokacin da mahaifiyarsa ta rasu masu suka sau uku yana kira yana mai ta'aziyya ya manta da masu suka ya kare hadisan manzan Allah to tunda masu suka ya kira shi ya masa ta'aziyya shi na shi ne duk da yana zagin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma laifin mu menene wai muna zagin shehunnai mahaifiyarsa ta rasu wasu yan izala sun ce Allah ne mata albarka to kai ma an bi ta haka ai mu ma cewa da mu yi gwanda masu suka akan kai din ba malamin mu da su masu suka yi yana zagin sa yana tsine mishi albarka sai kai da karen hauka ya cije ka sai kai Mm. so ba adadi kuma mun ce gai saka fito ka dantse da Allah baka shaye-shaye har yanzu mun ji shiru Mm. Ah. ai ba ilzami muka masa ta haddi muka jefa masa inda ilzami muka masa sai mu ce wani na shaye-shaye amma kalubale ne ka zo ka rantse da Allah ka ce baka shaye-shaye muji inda ka san akwai maganganun da ba za su fito daga bakin mai hankali ba Mm. akwai abubuwan da da yawa sai daga bayan bayanai sun fito sai mu ce ba mamaki yanzu da aka ce shehu tijjani ya karɓo salatul fati a wajen manzan allah sallallahu salama to sai ga alkarmar ya hutar da mu sai ce in kaga katar raƙumi to manzan allah ka gani sai muka ce o a shi shehu tijjani raƙumi ya gani ya ɗauka manzan allah ne raƙumi ya gani din dai ba yadda zai manzan allah ya baka abinci ya fi ƙur'ani so dubu shida ƙarya ne wannan wannan maganar sai dai ta fito daga bakin raƙumi amma dai ba manzan allah ba sallallahu alaihi wasallam ba dai manzan allah ba alƙarmawi ya hutar da mu wallahi ya hutar da mu yanzu dai mun gano inda salatul fati ta fito ba daga bakin manzan Allah ta fito ko ta fito ne daga bakin rakumi saboda raina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kyauta to kaga shi mai cewa wai yana son masu suka wai don masu suka ya masa addu'a sanda mahaifiyarsa ta mutu mu kuma bai sani ba mu ahlus sunna iyayenmu za mu iya yafe su saboda manzan Allah shi kuma yanzu ya yafe manzo Allah saboda mahaifiyarsa shi ya yafe manzo Allah tunda wannan ya nuna na san mahaifiyarsa to nashi ne koda ko yana zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koda ko yana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kareta maganganun manzo Allah amma kuma nashi ne saboda yana san mahaifiyarsa mu kuma akan manzo Allah mahaifan namu ba wallahi mun yafe su fidaka abi wa ummi ya rasulullah mun yafe su akan manzo Allah ana maganar manzo Allah ake maganar wata mahaifiya wa yake ma maganar mahaifiya ana maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum a ce annabi ya ce ya ce ƙarya ne ya kare ta hadisan manzo Allah kuma ka ce wai saboda wai yana can to in ba rashin hankali ba ya kamata ka tambayi masu suka ina ayan da ce in mutum ya mutu a masa ayi mai iyalansa ta'aziya ina ta'aziya take a cikin Qur'ani ai tabbayin shi ya kamata kai ina ta'aziya take a cikin Qur'ani ina sallan gawa a cikin Qur'ani ina sallan gawa Allah ba cewa yi thumma amatahu fa akubara wannan ayan qur'ani Allah cewa Allah shi ya kashe dan adam sai kuma ya sa shi a kabari to in ka bi qur'ani zalla ya kamata in mutun ya mutu ka jira Allah ya sa shi a kabari da kansa Allah bai ce summa amata hu fa aqbiruhu ba Allah bai ce ku sa shi a kabari ba cewa Allah ya kashe shi sai kuma ya sa shi a kabari halas sai ka jira ka ce Allah kashe shi ne ba Allah ne ya kashe shi da kansa ba to jira karkace Allah ya sa shi a kabari bar Allah ya sa shi a kabari da kansa mu gani mahaifiyanka ba ta rube bayan kwana biyu ba jira mu gani sannan malam Allah ba cewa wai innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun Allah ce kaga kafirai ko ka musu wazi ko karka musu wazi ba za su imani ba to Allah ya ce duk kafiri ko an mai wazi ko ba mai wazi ba dai imani ba mu kuma idonmu muna ganin kafirai suna karɓar musulunci to ayan ta yi ƙarya kenan gashi dai ayan da ta ce lallai waɗanda suka kafirta daidai ne a kansu a an lanta hun ko ka musu wa'azi am lam tundirhum ko baka musu wa'azi ba la yu'min ba za su taɓa imani ba saboda me khatamallahu ala qulubihim Allah ya shafe zukatansu yayi rufi akan zukata wa ala sam'ihim Allah yayi rufi akan jinsu wa ala absarihim rishawa wala hum azabun azim akwai yana-yana idanunsu da za su hana su ganin gaskiya da aka ko kayi makafuri wazi ba ne musulunta ba to ya kenan kuma gashi ana makafuri wazi kuma suna shiga addinin musulunci kuma su zo su yi musuluncin da ya na masu suka kyau su yi musuluncin da ya na shi kyau to tambaya a nan ita ce wannan ayan ƙarya ta yi kenan komi wannan ayan ta yi ƙarya kenan komi amma sai ka koma hadisi ne za a ga maka wannan ayan tana magana ne da wasu tsirarin kafirai a cikin garin makka ba da duka kafiran duniya take yi ba sai ka koma hadisi za a gaya maka haka to in ba haka ba sai a daina wazi ya yi mai amfanin wazin to tun da Allah ya ce ko an yi wazin ko ba a yi wazin ba ba za su yi imani ba to ina amfanin wazin ba ya kowa ya koma gida ya bacci ba wanda ya gane ya gane wanda bai gane ba shi kenan tun da ba a wazin da ku da duk ba kafirai za a taso ba da ne kafirai za a tashi ma saboda toshewan basira mutum ya zo ce da kai wai shi yana addinin musulunci amma kuma shi a tsarin addinin musuluncin da yake bi wai babu bin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya mun ta yaya wannan addinin zai karbu ta yaya Mm. saboda haka jama'a kowa ya shiga hankalinsa wannan mummunar aqidan wallahi ba za mu batta ba wannan mummunar aqidan ta kala katu wallahi ba za mu batta ba mm dan rashin hankalin mutum ya san dai qur'ani zalla ba zai yi ba in kai ahlus sunna ne ka hada da qur'ani da sunna dan bid'a kuma dama yana qur'ani da mafarki ne to shi ma kuma an ce qur'ani zalla to ya dai da mafarkin mafarkin shi kuma ba toshewan basira ba irin da masussuka mu ba da hadisi muke aiki ka kakurta mu kai mana kazafi kai mana ƙarya kai wane ne sai kuma ka zo haɗa kai da masu aiki da mafarki mu ba da a ce maka abu huraira ya rayu da annabi a nan ya karɓo hadisin shi kuma wannan bayan rasuwan annabi shekara 1150 aka haife shi kuma dai ce ya karbo daga wajen annabi kuma ka haɗa kai da shi ka yadda da shi amma baka yadda abu hurairah ya jiyo daga bakin manzo Allah ba amma wanda ya mafarki ka haɗa kai da shi ai wannan ya wuce jago wannan shargab kenan wannan ai rashin hankali ne to da karshe wai sai tambayin da yake yi wato in kace wai ɗan dariga akwai kafirai cikin su to wai ya da ka yi da iyayenka da suke yan ɗarika da malamanka da suke yan ɗarika da waye kuma in an ce masu suka addinin fir'auna yake ya ce a tsakaninku da allah fir'auna bai wannan tambaya a cikin suratul baha ba annabi musa da ya gama musu wa'azi mai fir'auna ya ce qala fama balul qurunil ula annabi musa ya gama wa'azi ya ce to in ka ce wannan hanyar kafirci ne to wanda suka shuɗe a kan wannan hanyar su ya da kai musu tambayan fir'auna sak tambayan masu suka san tambayinsa da ba su cewa wai ku masu cewa salatul fati bid'a ne wai da shi aka daura auren iyayenku to kaga sai mu ba su amsa a madadin waɗanda aka daura auren iyayensu da salatul fati din mu dai kan wallahi ba da salatul fati aka daura auren iyayenmu ba da salatin annabi aka daura auren iyayenmu ba da salatul fati ba to bari mu wakilci wanda aka daura auren sa a salatul fati ku din mu ba ku amsa dan Allah ku gaya mu da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa da abubakar da umar waye a cikinsu bai yi aure tun zamanin jahiliya ba lokacin jahiliya amma akwai ma salatin ma tukunna balle a san da wani salati aka daura auren ka gaya mun da wani salati aka daura auren annabi sallallahu alaihi wasallam da nanar khadija da wani salati kafin musulunci aka daura auren to da me aka daura auren ba da salatin da ake a zamanin jahiliya ba ba da shi aka daura auren ba to bayan musulunci ya zo an ce a warwarwar auren a sake sabo ha saboda ka shi daurin aure bayi da alaka da mai aka karanta a wajen in an zo an karanta salatul fati wanda ya bid'a bid'a sa tana can masa amma dai shi sigan auren shine daurin aure na nema na baka na karba wannan shine daurin aure an gama in kun ga nawa karanta bible a wajen ya rage naku amma dai shi ga sigan aure shi kenan iya daurin aure kenan wanda ya bidiya bidiyansa tana can gare shi daga wannan a madadin ba wanda aka daura auren iyayensu da salatul fati din yi kenan dan mu kan dai wallahi banda mu in kuma wani yayi sai kalle mu yace da salatul fati aka daura auren iyayenmu mu ji shi ai su kansu daga ga suna warewa ya zo sai ya ce fatiha da salatul fati an gama ya ce salatin annabi goma goma to ce salatul fati salatin waye na fati to tun da kaga fatiha ta yi kama da fati sai suka hada su waje daya fatiha da salatul fati an gama eh to salatin annabi goma goma kaga sun mutasar da mu wallahi su kan sun yadda salatul fati ba na annabi bane ya wanne ne na annabi ayi guda goma shikenan hankali a kwance Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد wannan shine salatin annabi wancan kuma salatin na fati ne ba muhammadu bakari ake ba muhammadu rasulullahi ba ba muhammadu bakari ake yi amma na annabi dai kan wallahi gashi nan na'am saboda haka wayannan miyagun akidun wallahi dole mu fafure su kuma har mu mutu ba za mu bar su ba har mu mutu ramin wasu bayin Allah yadda muna kan wannan turban wani zai zai ce maka wai a dan sassauta saboda wai ina je maka tsoro saboda mutanen nan ba su da kirki kana je mun tsoro to ai ni ban je maka ina tsoro ni yayi a ai ni in ka je mun tsoro haram ka yayi a haram haram haram haram ka bani da su kawai wallahu ya asimu ka minan nasi wannan kadai ta ishe su ba su ka daina je mana tsoro ba komai yanda aka in inda da bita da kulli da waye da waye yana tasiri da zama lan kabiru gombe baya rayi ya tuni ya jima da mutuwa amma yana nan ko bai nan kyan makuwa sai abin da ya yi gaba sai abin da ya gaba daren makuwa sai abin da ya gaba da wannan bita da kullin da surutan yana aiki da daga ramadan din bara zuwa yanzu da yanzu malam tijani gudun dum ya mutu yanzu ya mutu amma har yanzu na yana sake ba mamai Allah ya kara wa malam lafiya to mu ne kuma naka ba mu tsoro kace kana je mana tsoron bid'a mu ka ba mu tsoro a ai zamanin jin tsoron ya wuce mu dai abinda muka sani ba ma taba kowa amma kowa ya taba mu zamu taka shi zamanin da ake jiban ayi dukan a sha lafiya wannan zamanin kan ya wuce wallahi Allah ya saka mu iyayenmu da kakanninmu sun yi kokari sun yi hakuri sun yi jihadi eh sun bude mana hanya amma mun kan dai yanzu tsakaninmu da wannan yan bid'a a haba ai me yake cewa wai maganin menene garan maguzawa ne shine tsakaninmu da su karan bana maganin zomon bana ne shine tsakaninmu da su in karatu ne mai biya maka karatu in tsiya ce ka zo da shi to alala ya jahal ahadun alaina ne fa na jahal fawqa jahalin jahilina wannan shine kaida wannan shine kaida wani ya ce wani na je mun tsoron wani da fashin shehu ne dai aiki a kaina na ce to ai kai da aka wawantar da kai aka sace imaninka kai ne ma kai da fushin shehunan haka ke tsoron fushin shehunan ni kan da ni da ne da Allah kadai ni shehu imaman ma yadda yana da wata karama ko fushi ba balle fushin sa ya bani tsoro wani shehu ne fushin sa ne ban tsoro yana kwance a cikin kabari wa ma ya shi uduna ayyana yi ba sun bai ma san yaushe za a tare shi ba yana kwance yana jiran ikon Allah kuma ka ce wai wai kana je mun tsoron fushin sa ina je mun tsoron fushinsa to ni ga ida na jima da mutuwa saboda cewa aka yi duk wanda ya isa in yana so ya gane karaman shehu ya daga hoton shehu ya ce shehu in daga sai karaman ka ne ya roƙo ma kansa duk bala'in da zai roƙo ku je ku tambayi mutanen mutum da adawa don tafsiri na daga ko ban daga ba to duk wanda yake bibiya na ya gani na zo da hotunan su guda uku na daga su ce inda gaske abin da aka ce duk wanda ya ce ku kawo masa bala'i za ku kawo to gani naro na daga hotunanku don allah in kai ka isa karka bar na isa gida lafiya kuma na isa gida lafiya launai bacci lafiya kalau sai ma alheri sai alheri yanzu kuma daga bayan na yi wannan tahaddin in yasi ya kasa mun komai tijjani ya kasa mun komai kuma yana iso yanzu lafiya lau kuma ka ce mun wayin ji tsoron wane ne wane ne daga wannan lokacin na lissafa ba alkhairan da na samu a rayuwa ai da yawa ai da yawa ai Allah ya kyauta bata wa mutane karatu Allah ya sa mu gaba lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh